إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنواع مسلمين تيجا ودكراتن دمكي أو يني نا لا ربا wannan littafi cikin wannan littafi mai albarka bulugul maram min adillatil ahkam yau muna biyu ga watan rajab hijira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na da 1444 wanda ya daidai da nawa 24 ko ga watan ɗaya miladiya na da 2023 sati da ya gabata muna cikin hayyau muna cikin babul adab mun karanci hadisin ali radiyallahu anhu hadisin abu huraira radiyallahu anhu ko inda yake cewa wa anhu radiyallahu anhu kala kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam إذا امتعل أحدكم فليبدأ باليمين وإذا نزع فليبدأ بالشمال ولتكن اليمنى أولهما تعن تنعن وآخرها تنزع ina ga kan wani hadisin muka tsaya za mu tashi hallo a kan hadisin abu huraira wanda yarda Allah ta kara tabbata gare shi قال المؤلف رحمه الله وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمشي أحدكم في نعل واحدة ولينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا متفق عليه وانا حديث أنسى من شدق علي رضي الله عنه shine nan ya ce wa anhu kuma ya kawo hadisin Ali shi kuma hadisin da yake gabanmu na baya hadisin Abu Huraira ne qala wa anhu da gare shi wanda da Allah ta kara tabbata gare shi qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzala wanda tsirayen Allah da mun ce shi kara tabbata gare shi yace la yamshi ahadukum fi na'lin wahida kaddayan ku yayi tahiya a cikin takalmi guda ɗaya ya sa takalmi ɗaya ya tahiya ya bar kawashi guda da takalmi kawashi guda bar takalmi wal yun'iluhuma ya sanya su gaba ɗaya bi dhammi harfin mudara'ati min an'ala kama dabatahu lin-nawawi ya ce yun'iluhuma kenan ya sanya su ya shigar da su ya sanya su gaba ɗaya kamar yadda da yi wa harfin mudari'a yukin nan damma kamar yadda imam annawawi rahimahullah ya kwarar da wannan lafaz wa damiru tasniyati lirjlain damirin wannan tasniya humakin wannan na kafafuwa ne guda biyu wa lam yajuz lahuma dhikrun ko da dai bai halitta ba gare su ambato fa innahu qad zukira ma yadullu alayhi ma to tabbat an ambaci abin da zai nune ana nihin wannan kawuwa guda biyu minan na'ali na zancen takalmi da akai in ba a zancen takalmi sai ga kawa na'am jami'an gaba ɗaya su auli yakhla'uhuma ko kuma ya tube su gaba ɗaya ai annalain takalma وفي رواية للبخاري يازو أتكي رواية إمام البخاري وليحفيهما جميعا إن يتوب إسي سوق قدسو قبادا وهو للقدمين أنا نهن وهو بيو جميعا متفق عليه قال ظاهر النحي zahirun nahi at-tahrim anil mashi fi na'lin wahida a zahirin umarnin wannan hani na haramci ne ya haramta mutum ya yi tahiya a cikin takalmi guda ɗaya wa hamalahu al-jamhur ala al-karaha mafi yawancin malamai sun tayi kan cewa wannan hani ba na haramci bane na anki ne fa ka'annahum ja'alul al-qarinata hadith at-tirmidhi kai ka ce sun sa kaudar da hukuncin haramci ya zuwa hukuncin anki ne dogaro da hadisin da ya zo da wanda imamu tirmidhi ya ruwaito shi an aisha radiyallahu anha ummul mu'min daga aisha wanda yarda Allah ta kara tabbata gare ta tace rubbama in qata'a sha'su rasul sha'su na'li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama famasha fi an-na'li al-wahidati hatta yusliha yace so tari rawaita ko katana ta takalmin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama za ta katse ko ta cire manzo sallallahu alaihi wasallama ya tahiya akan iya tahiya a cikin kafar takalmi guda har sai an gyara ta illa annahu rajjaha al-bukhari waqfahu ala aisha min fi'liha sai dai imam al-bukhari ya rinjayar da wannan ruwaya akan cewa mawqufa ce ruwaya ce wadda ta zama hadisi ne mawqufi akan Aisha radiyallahu anha wannan daga aikin ta ne ba daga aikin manzon sallallahu alaihi wasallam wa kad zakara Ruzain anha Ruzain ya ambata daga Aisha radiyallahu anha qalat ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanta'alu qa'iman wa yamshi fi na'lin wahida ya rawaito ya ce aisha radiyallahu anha ta ce na ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam iya sanya takalmi iya tsaye sannan kuma iya tahiya da takalmi guda wa ikhtalafu fi illati an-nahy fa qala qaumun illatuhu anna li'ana li'an shuri'at li wiqayat ar-rijl amma yakunu fil ard min shawkin wa nahwi malamai suka ce malamai sun samu sabani illar da ta sa aka yi hani mutum ya sa takalmi guda ba tare da sa ɗan uwan shi bai tahiya wasu suka ce illar shine cewa an yi umarni da sanya takalmi ko an shar'anta san takalmi saboda kange kawa daga dukkan abin da zai cutar da ita na ƙasa misali kaya ce da abin da ya kama da haka fa idan faradat ihdar rijlaini ihtajal mashi أن يتوقع لإحدى رجليه ما لا يتوقع للأخرى idan mutum kafa guda ta kaɗaita da takalmi ɗaya ba ta da to wanda yake tahiya ya buƙaci ya yi taka tsantsan da kafar da ba ta da takalmi saboda tsoron kai ya taka kaya ko ya yi karo da dutse ko abin da ya kama da haka fa yukhriju lidhalika fayakhruju lidhalika an sajiyati mashiyatihi wannan zai sanya ya huta daga yanayin da yake tahiya a al'adanci gane ko tunda ya saba ya sanya takalmi guda biyu iya tahiya da takalmi guda dole tahiyar shi ta canza ya huta daga yanayin da yake tahiya da ya saba yi wala ya'manu min ma'a zalika al'asara kuma duk da haka baya da lamanin yayi tuntube ya wadi saboda babu daidaito wakila innaha mashiyatu shaitan wasu malamai suka ce an yi hannun wannan domin tahiya ce ta shaitan ne وقال البيهقي امام البيهقي رحمه الله الكراهه لما في ذلك من الشهرة في في الملابس kin wannan da aka yi na daga cikin shahara a sanya tufa ko na abin sa shi kuma addini ya yi kyaman mutum ya sa kayan da da an gan shi a cewa na ne suna yake cewa malabisu shuhura kai ya zamanto musulmi ya sanya tufa wadda ta kasaita wadda za a ce da an gawa na an ce gawa na ce da ya halatta ka sa tufa mai tsada masu kyau amma kaka ya zamanto a ce riga ce wadda ta shahara wa kadwara da fi ruwayati لمسلم يا زو أذكر رواية لرواية لمسلم وترواية إمام مسلم إذا انقطع الشسع أحدكم fala yamshi fi na'lin wahidatin hatta yusliha ya zo a cikin wata ruwaya ta Imam Muslim faɗa mazala sallallahu alaihi wasallama da yace idan katanar ɗayan ku ɗan katanar takalmin ɗayan ku ta yanke ta cire to kai yayi tahiya a cikin takalmi guda har sai ya gyara ta wa taqaddama ma yu'ariduhu min hadith Aisha mala yace kuma ya riga yayi gabaci abin da ya cin karo da wannan hadisi da hadisin Aisha radiyallahu anha fayuhmal alal nadab malam ce kenan sai a dauke shi akan an so ne to sai dai kuma inda da cewa in matsala inda take wannan hadisi ne ingantacce imam muslim ya fita da shi wancan kuma muttasil wannan kuma mawqufi ne hadisin aisha mawqufi ne kenan kamata a rinja yadda hadisin riwayar ta imam muslim rahimahullah na'am وقد ألحق بالنعلين كل لألحق ألحق أو ألحق بالنعلين كل لباس شفع كالخفين malamai suka ce ana haɗa hukuncin wannan hukuncin takalma guda biyu da dukkan abin da za a sanya wanda biyu ne misali kamar hannun riga guda biyu ko hannun kafa wando guda biyu ko abin da ya kama da haka وقد أخرج ابن ماجه من حديث أبي هريرة إمام ابن ماجه رحمه الله يفتد دق حديث أبو هريرة وان يرد الله تكار تبتا قريش لا يمشي أحدكم في لعن واحدة ولا خف واحد نمبر ستة كلمي بها خف يا شدا كما حسسو ست سن شدا كم متن يتهيا أتكين تاكلمي قدا ko khuffi guda khuffi takalmi ne na fata wanda baya da mataka baya da talon shi ake cewa kofi kuma da sharadin ya wuce kwanda ya rihe kwanda to in wannan ya zama to sai a ce mai kofi in bai kai haka nan ba ko baya da talon ba a ce mai kofi dole ne kofi sai ya kai ga kwanda wahuwa inda muslim wannan ruwaya ta zo ne daga wajen imamu muslim min hadithi jabir daga hadisin jabir da abdullah wa inda ahmad min hadithi abi sa'id وعند الطبراني من حديث ابن عباس ne daga wajen Imam Ahmad akwai riwaya ta hadisin Abi Sa'id kuma wajen Imam Tabrani daga hadisin Abdullah ibn Abbas wa an yarda Allah ta kara tabbata gare shi wa qala al-Khattabi rahimahullah Imam al-Khattabi wa rahma Allah ta kara tabbata gare shi ce wa kadha ikhraj al-yad al-wahid wahidatin min al-kummi dun al-ukhra haka fitar da hannu guda a tsawon akwai masu al'ada babu lahi shi laukawai sai zare hannun rigar shi guda ya bari na malamai sun raba wannan hukumci da wancan hukumci na takalma wata raddi ala ahalil mankibe ne dunar ukura mutum ya sanya tufa a kahwada guda bai sanya ta kultu malam ya ce imamu sun'ani ana nihin imamu sun'ani kala wala yukfa anna hadha min babil qiyas bala yake wannan baya a jin tsoron cewa babi ne na qiyas na auna hukunci da hukunci dalilin illa walam tu'lamu al-illatu kuma a wannan ba a san illan ba shi dai shari'a ta hana da abinda malamai za su yi kokarin kokarin sanin abin da ya hana ne ya sanya aka yi hana wannan hatta yulhaq bil asl balle ma a hada shi da asali fal'aula al'iktisaru ala mahallin nas wala ya ce mafi cancanta takaituwa a bisa bagiran nasi yadda ya zo wallahu alam Allah shi ne mafi sani wa an ibn umar radiyallahu anhuma an samu wannan hadisi daga abdullahi dan umar wa an yarda Allah ta kara tabbata gare su kala yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzala wanda tsirayen Allah da amincin Allah su kara tabbata a gare shi yake cewa لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلا بالضم الخاء المعجمة والمد بطر وكبر Allah maɗaukaki bayya kallon mutumin da ya ja suturar shi kayan shi iya takawa iya jansu a ƙas da idan rahama kallo na rahama kuyala kinan bidon milha kawaha mu'jama wadda take da dadamma wal mad kuya la lakin kamata wannan kaja malam shine yace al batr wal kibr saboda girman kai da jiji da kai muttafaqun alaihi wannan hadisi imam al bukhari da muslim suka fitar da shi nafi nazrullahi bi nafi rahmatihi ana nihin kore ga kallon Allah madaukaki ana ana nihin kallon shi da rahma ai la yarhamullahu man jarra thawbahu khuyala ma'ana hadisi cewa Allah baya jin kan ko baya rahamta wanda ya ja tufar shi iya da dinin jin jiji da kai shi ya isa sawa'un kana minan nisa aw minar rijal wannan daga bangaren mata mata ne ko bangaren maza wa kad fahimat zalika um سلمة رضي الله عنها فقالت عن, عن عندما عند سماعها الحديث منه صلى الله عليه وسلم أم سلمة أم المؤمنين ودر الله تكار تبتا قليتا تفهم شوانا مغانا لوكا تند تجي وانا حديثي دقوجة مزا الله صلى الله عليه وسلم سيتتي فكيف تصنع النساء بذيولهن don haka ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yaya mata za su yi da da tufasu kasan zanan su wanda yake taba kasa inda al'ada a can daman mace baka ganin kahuwanta tahin ta bayan kahonta baka gani yaya mata za su za su aikata fa qala sallallahu alaihi wasallama yazidna fihi shibra to tunda su riha ake kenan su dada wannan daga ƙarshen zanen su daɗa wannan ɗani guda haka wannan zai sanya ba za su ja shi ba a ƙarshen nasa'i nam qalat idan tankashifu aqdamuhunna idan haka ne in sun daɗa a bisa zanen su ko gyamtan su wanda suke ɗani guda ƙafafunsu za a yi gani ƙafafunsu za su bayyana kala falyurkhinahu zira'an to su dada shi wannan dani wannan kamu guda shi kuma zira'i dani biyu ne na hannun da ya zamanto takaitacce an kai haka haka zai baka shine zira'i kinan dani biyu shi ke ba mutum zira'i hannu wanda ya zamanto takaitacce kinan su dada wannan zira'i guda akan abin da suke na da wannan sai karantar da mu hukuncin sanya sutura ta maza ya sha bamban da ta mata. Na'am, zira'an, wala ta zidna alaihi, kuma kadda ku daɗa a kan wannan, a harshen nasa'i, imamun nasa'i ya fitar da wani hadisi, wa tirmidhi da imamu tirmidhi. Wal muradu bi zira, zira'ul yad, wa huwa shibrani bil yaddi mu'tadila, shine zira'i na hannu kuma shine ɗani guda biyu na, na hannu wanda ya zama to madaidaici wal muradu jarru thawbi ala al ard wa huwa alladhi yadullu lahu hadith al bukhari kuma manuha anan jan tufa akan ƙasa kan ƙasa kuma wannan shine hadisin imam al bukhari yake nuni ma asfala min thawbi ala al ard ma as, ma asfala min al ka'bayn min al izar fi an nar manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce abin da yake ƙasa da ƙwanda idan sau na tufan mutum wando ne ko gyabtoto a cikin wuta yake ɗowa ko ‘yan uwa abin ba abin wasa ba ne muguwa al'ada ta turawa tana sa mutum musulmi yake aikata abin da ya zama to zunubi ne da sunan mod ko yayi ga mutum iya tahiya iya taka wandon shi hasara bisa hasara gashi ya saba umarnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama gashi mai yiwa ya kwaso najasa gashi kuma tozartar da dukiya ne almubazzaranci ne kuma abin babu kyau ma ko kyau in dan ma modikin dan saboda kyau ne babu kyau قال وهو الذي يدل عليه وتقييد الحديث بالخيلاء دال بمفهومه takaitar da wannan hadisi da dalilin girman kai ya yi nuni akan hakanan da abin da aka fahimta annahu la ya kunu man jarrahu ghairu khuyala dakhila min lu'i an fahimta cewa kenan wanda ya sha wandon shi ba dan girman kai ba ko gyautar shi to wannan bai ya shiga cikin narkon azaba na Allah cewa bai ya kallon shi wa qad sarraha bihi ma akhraj al-bukhari rahimahullah wa abu daud wa nasa'i rahimahumullah annahu qala abu bakr sallallahu radiyallahu anhu lamma sami'a hadha al-hadith imam al-bukhari da imam abu daud da imam an-nasa'i sun fitar da hadisi suka ce lokacin da abubakar radiyallahu anhu ya ji wannan hadisi sai ya ce inna izari yartahi illa anni ata'ahadu ya ce manzala sallallahu alaihi wasallama gyabtona na yi sassabtowa kuma kodo lokaci ina kama shi ina gyaggyarawa yadda dai ba zai ba zai kashin kasa ba faƙala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzala wanda tsirayen Allah da amincin shi su kara tabbata gare shi ce innaka lasta mimman yaf'aluhu khuyala idan kai haka baka kasance ba daga cikin wa'anda suke yi da danjiji da kai da girman kai tunda iya ta kokarin ja wannan hadisi so tari idan mutum kame zancan jan wando sai ce ai ga hadisin Abubakar radiyallahu anhu ya ja ba da girman kai ba amma da Abubakar radiyallahu anhu da ya ja wandan shi ba da girman kai ba ai bai tsaya ba iya ta jan shi haka nan kama shi ya kai iya mai da iya gyara kai man kai ma in ka sa ba dan girman kai ba in ya wuce to kai kashan ko da lokaci kai kashan shi kai ja kasa nam qala wa huwa dalilun ala i'tibar al mafahim min hadha an wannan hadisi akwai dalili akan lura da mafahim manufa ta wannan nau'i wa qala ibn abd al bar rahimahullah inna man jarrahu li ghayr al-khuyala mazmum shi ce wanda ya ja wandan shi ko gyabtan shi ba dan girman kai ba abin zargi ne qala an-nawawi makruh imam an-nawawi yace an ki haka da wa hadha nassun shafi'i kuma wannan nassi ne ta magana imam shafi'i wa qad sarrahat as-sunnatu anna ahsana al-halat an yakuna ila nisfi saq kuma sunna ta fadi karara sunna manzala sallallahu alaihi wasallam ta yi bayani karara mafi kyawun halin sa sutura mutum namiji kai ya huce kayan shi kasu huce rabin kwabri wannan haka aka so kama aka rage turmizi kama yadda imamu turmizi ya fitar da shi wannan sai da imaman sai an ubaid bin khalid daga ubaid bin khalid kala kuntu amshi wa ali wa alayya burdun ajruhu na kasance ina tahiya kuma a tare da ni ina da sanye da wata riga wadda nake janta faƙala li rajulun sai wani sahabi ya ce mai irfa a saubaka wani mutum sai ce mai irfa a saubaka fa innahu abqa wa anqa daga rigarka domin idan ka daga ta ita ce mafi wanzuwa ba ta lalacewa da wuri ko wa anqa kuma ta hisabtatuwa baka yaye yaye ta dauki kura ta ta dauki kazanci fa nazartu fa idha huwa annabi sallallahu alaihi wasallam yace sai na duba sai naga ashe manzo sallallahu alaihi wasallam ne fa qultu innama hiya burdatun mulha'u yace wannan riga ce wadda aka bani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kyautar ta ce aka fa qala malaka fiya uswatun dan me ba za ka kasance ba game da ni jagora ne فنظرت فإذا إزاره إلى نصف ساقي سنا kalle shi naga gabtan shi da yake saye da shi bakin rabin kwabri ne wa amma ma ma huwa duna zalik fa innahu la haraja ala fa'ilihi ila al-ka'bayn to amma kuma kuma bayan haka nan babu laihi ga wanda ya sanya zuwa idan sau kaso ce idan sau kamar yadda mazala sallallahu alaihi wasallam ya ce ma dunal ka'bayn fa huwa fa finnar fa huwa haramun kenan wanda ya huce idan sau haramun ne in kana lil khuyala in ya kasance saboda girman kai ne da jiji da kai wa in kana li ghairiha in kuma ba dan wannan ba fa qala an-nawawi imam an-nawawi rahimahullah wa ghairuhu da wani suka ce innahu makruh kace an ki haka nan wa qad يتجه أن يقال إلى إن كان ثوب على قدر لابسه لكنه yusdiluhu in ya kasance ana iya cewa idan ya zamanto tufuha tufa daidai yadda tsawon wanda ya sanya ta ne kuma ya yi kasassabto da ita fa in kana la an qasdin in ba dan ba da san ran shi bane ba kallazi waqa li abubakar radiyallahu anhu kamar yadda ya abku ga abubakar wanda yarda Allah ta kara tabbata a gare shi fa huwa ghairu dakhilun fil wa'id yace to wannan bayar kalkashin narkon azaba da cewa Allah ba zai kalle shi da idan rahama ba wa in kana thawbu za'idan ala qadri labisi idan kuma tufatta da du abu sa tsawon wanda ya sanya ta fa huwa mamnu'un min jihati al-israf to wannan an ki haka nan ta bangaren israfi ne shi kuma Allah madaukaki ya hana mutun ya yayi israfi ya tozartar da dukiya muharramun li ajlihi sai zaman to kuma haramun ne dalilin wannan wa li ajli tashabbuhi bin nisa hallo kuma dalilin yayi kamanceceniya da mata domin su mata tufa su tana huce wannan idan sau har zuwa ɗani guda biyu wali ajili annahu la ya'manu an ta'laqu bihi najasa kuma domin baya da garantin cewa najasa ba za ta dan faru ba ta hadu da wannan tufa da yake ja wa qala ibn arabi imam ibn arabi yace la yajuzu lirrajuli an yujawiza bi thawbihi ka'bahu bai halitta ba ga musulmi ga mutum wannan tufashi ta huce idan san shi wayu kalu la ajruhu khuyala kuma yace ma ai ni banna jan shi dan saboda girman kai kala li anna nahya qad tanawalahu lafzan domin hannun wannan lafazi ne ya ya kumshe shi da lafazi wala yajuzu liman yatanawalahu lafz an yukhalifa to bai halitta ba kuma ga wanda lafazi ne yake kumshe da abin kuma ya sabawa wannan idh sara hukmuhu an ya kula la amtathilu idan kenan in ba haka ba to kamar ya ce wannan nassi ko wannan umarni ba zan yi ba zan yi koyami da shi ba li'anna tilka al'illa laysat fiyya to zai ce ma ai wannan matsala ba a ciki na ba ba a gare ni bane take fa innaha da'wa ghairu musallama mala yace irin wannan kirari ko uzuri da mutum zai bada shi ba abinda za a sakawa mutum bane ba abi bal italatu zalihi yastalzimul khuyala dada abin da yake gwalgwado to wannan ya tilastar da mutum ya girman kai dalatun ala takabburi dalili ne a bisa girman kanshi wa hasiluhu annal isbala yastalzimu jarra thawb mala yace abin da dai hukunci yake ne nan duk wanda ya sassabto tufa shi to wannan ya tilastar da sai ya jata wajarar thawbi yastalzimul khuyala shi kuma jan tufa zai sanya zai kawo girman kai walau lam yaqsiduhu labis ko da dai wanda ya sanya wannan tufa bai ya nihin hakan wa kada akhraj ibn ma'in mani' an ibn umar fi asna'i hadith rafa'a iyyaka wa jarril idhar yace ka shedinka wani hadisi ka shedinka da jan jabto ko wando fa inna jarral izari min al makhyala domin jan gabto na daga cikin abin girman kai da jiji da kai waƙar akharjar tabrani min hadith abi umama kuma imamu tabrani ya fitar da wani hadisi daga hadisin umama wa fihi qissatun li amr bin zurara akwai kissa ta amr dan zurara al-ansari mutumin madina yace inna allaha la yuhibbul musbil mazala sallallahu alaihi wasallam yace ka sani wa allah baya son wanda yake jan tufashi والقصة أن أبا أمامة قال قصة وانا شيني أبو أمامة سيتي بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لحقنا عمرو بن زرارة الأنصاري ألوكة نمكي تارد مزالة صلى الله عليه وسلم من تهيا عمرو بن زرارة متم مدينة يقمتم في حلة إزار ورداء أتكون كومبلي حلة شينتي أكي جوا كومبلي رقادة واندوكو كما mayahi da gyabto kad asbala wanda ya iya jansu fa ja'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya'khudh bina hiyati thawbihi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kai ga iya daukar gehen tufa wannan tashi wa yatawadau lillah kuma iya kaskantar da kai ga Allah madaukaki wa yaqulu abduka wa ibn abduka wa amatika bawanka dan bawanka kuma dan baiwarka hatta sami'aha amr sai da amr ya ji wannan fada ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala ya rasulullah inni hamsu saqaini yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ni kwabruna na sirirai ne ba ni da manyan kwabruna yasa nake kokarin irihin su fa qala ya amr yace ya kai amr inna Allah qad ahsana kulli shay'in khalaqa sani ya kai amur Allah ya kyautata kowane abu halittar shi inna Allah la yuhibbul musbil Allah bai ya san wanda zai yi kajan tufar shi akhrajahu at-tabrani an amr da imam at-tabrani ya fitar da wannan hadisi daga amr dan zurara wa fihi wa daraba rasulullahi sallallahu alaihi wasallama arba'a asabi'a ta rukbati amr shine rawun yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai bigi ya dora ya tsotsin shi guda hudu kalkashin gwiwal amr kenan daga nan ya dora nan ya dora ya tsotsi guda hudu thumma wa qala ya amr wa hadha mawdu' al-izar nan kaga nan kamar kusan an zo kusan rabin kwabri yace wannan bagiran wannan tufa ne na'am ثم ضرب بأربع أصابع هل لو يبقى قاهوة ياتوطي قدا هدو أربع أصابع تحت الأربع كالكشن ونن ودى ودى يدورا دا الفرق ثم قال يا أمر وهذا موضوع الإزار شما نما وريننا جبتو الحديث ورجاله ثقات مزاجين سكرونتو ونن حديثي مزاجين أمنتتو أدلي وحكم غير الثوب والإزار حكمهما ما لينكي حكمتين gyabto da mayahi hukuncin koma bayansu ne abinda ya shahi wando abinda ya shahi abinda ya kama da haka wa kazalika lamma sa'ala shu'ba maharib bin dathari lokacin da shu'ba ya tambayi maharib dan dathar kala shu'ba sai shu'ba yace a zakara al-izara yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambaci izar mayahi قال جبت قال ما خص إزارا ولا قميصا بكيبانشي با جبت كوكما ريغا ومقصوده أن التعبير بالثوب من هش دايتي الثوب من جر ثوبه تفاكو با كيبانشي با يشمل الإزار وغيره كنا ياكم شي جبت دونش وأخرج أهل السنن إلا الترمذي ma abuta littattafai sunan sun fitar da hadisi daga abdullahi dan umar banda imam tirmidhi daga baban shi umar an nabi sallallahu alaihi wasallama daga annabi wanda tsira Allah da amincin shi su kara tabbata a gare shi qala al isbalu fil izari wal qamis wal imama ja ko huce gona da iri na cikin augabto da riga da rawani man jarra shay'an minha khuyala lam yanzur Allah ilayhi yawm al-qiyamah dukkan wanda ya ja ɗaya daga cikin su to Allah baya kallon shi ya ranar kiyama da idan rahama wa in kana fi isnadihi Abdul Aziz ibn Abi Rawad ko da duk da cewa a cikin isnadin wannan hadisi akwai wani rawi wanda ake cewa Abdul Aziz ibn Abi Rawad wa fihi maqal malamai sun yi maganganu akan shi wa qala ibn بطال ابن بطال يتي وإثبات العمامة المراد به إرسال مذبة أذبت زائدا على ما جرت به العادة يا يا زام غاني رواني شما أنا أنا إسبالي أتكيش shine idan ya zamanto wannan ƙarshen shi wanda aka zubo shi in ya huce al'ada to wannan shi ma sai a ba ko da bai taba kasa ba misali in al'adar rawani dai ai baya wuce nan ko idan ya zamanto ya wuce haggadan baya ya zo wajen wajen nan wajen kaga ko ya wuce iyaka ko da bai ja kasa ba to wannan sai dauki wannan hukuncin wannan na'am qala arkha tarafa wa akhraj an-nasa'i min hadith amr bin umayyah anna nabiy sallallahu alaihi wasallama arkha tarafa imamatihi baina katafai ya zo a cikin hadisi amr bin ubayya cewa manzala sallallahu alaihi wasallama ya zaro gehen rawanin shi sallallahu alaihi wasallama ya zuwa tsakanin katafai nan kafadin shi na'am wa kadhalika tatwilul akmam kuma haka zai dauki hukuncin tsawaitar da wannan hannun riga akmamul qamis ziyadatan ala al-mu'tad kama yaf'aluhu ba'd ahli al-hijaz dadi dadawa abu sun abu sabin da ya zamanto sababbe ne yadda kaga mutun ya ya miƙe ya sanya hannun riga har ya huce hannu kasan ya huce iyaka galiban dai hannun riga baya huce gwiwa hannu gaba nam kamar yadda mutanen hijaz suke aikatawa isbalul muharram yace wannan isbali ne wanda ya zamanto haramtacce وقد نقل القاضي عياد امام قاضي عياد يشرط عن العلماء daga malamai karahiyata kullama zada ala al'ada kin duka abin da ya huce al'ada wa ala almu'tada da abin da aka saba fi libas a cikin tufa min tuli na tsawo ne wasi'a na fadi ne nam qultu malan yace wa yanbaghi an yurad bil mu'tada ma kana fi asr an-nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya kamata a nufa da manufa da cewa abinda aka saba abinda ya kasance a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wallahu alam abinda muka wade daidai Allah ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk